بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا يرمكم biyar da watan rabi'ul thani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda ke cikin wannan unguwa ta Hausawa zuwa ta cikin birnin Kano mun ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatun min tarikh littafi ne wallafar Dr. Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma muna da cikin mukaddima wanda ita ce za ta zama mukaddima ta uku kenan ko abin da ya gabata kusan dai malam yana ce mana bayani game da irin kyakkyawar alaƙa da dangantakar da ke tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da sauran sahabbai musamman manya-manyan sahabbai wala ya ba mu wasu daga cikin wato misalai da zai tabbatar da cewa tsakanin sayyidina aliyu radiyallahu anhu da sauran sahabbai akwai kauna akwai soyayya akwai fahimtar juna akwai yankuwantaka tsakaninsu domin ga alaƙoƙi waɗanda babu yadda za a yi akwai rashin jituwa su irin wannan mu'amaloli su faru amma da shi tsakaninsa da su sun gudana bayan nan malam ya yi ƙoƙarin yi mana bayani cewa wannan littafi bayan muƙaddima yana kunshe da wasu ma'asidi muhimmai guda uku daga ciki akwai wato kaifiyatu qira'atit tarikh ma'ana yanda ake karanta tarihi sannan daga ciki shin gawa za mu karanta tarihi ma'ana littafanwa da nawa da nawa ya kamata in kana so ka samu bayani kan tarihi ko kana son ka ji tarihin wani ko tarihin musulunci to wa'anne irin da tafai na wa'anne marubuta za ka karanta don ka samu tatacce ingantacce tsaftataccen tarihi na wannan al'umma ta musulunci sannan abu na uku za mu ji irin hanyoyin da masu ba da labarai suke bi wajen gurɓata tarihi wannan duk malam ya yi mana bayani kan haka kuma ya ce insha Allah zai yi fashin baki game da waɗannan maqasid guda uku da haka kai tsaye za mu shiga cikin waɗannan maqasid to a ƙarƙashin maqasid ɗin kamar yadda ya ce ƙalin mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce maqasidun muhimma bayna yaday tarih wato manufofi masu matuƙar muhimmanci kafin karanta tarihi al-maqasidul awwal shine kaifa na fara'u tarih yaya za mu karanta tarihi al-maqasidu tsani shine liman na fara'u tarih listafan wa za mu karanta na tarihi sannan al-thalith al-maqasidu thalis shine wasa'ilul ikhbariyyin fi tashrihi tarih to sai ma yake cewa tamhid shi ma dai wannan muqaddima ce ya kira ta da tamhid shimfida yace inna min a'zami akadhibi tarih زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضمرون العداوة لبعضهم بعضا ما ليتي للي حقيقة من أعظم أكاذيب التاريخ yana daga cikin manya-manyan ƙarerayin da ake jingina su zuwa ga tarihi za'amar za'imina riyawar masu riyawa cewa wai anna ashabar rasulillah cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yudmiruna al'adawata sun kasance suna boye kiyayya sun kasance suna kunshe gaba li ba'dihim ba'dan ajunansu wannan yana daga cikin mafi girma a cikin ƙarerayin da ake danganta su zuwa da tarihi cewa wai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai ta ciki da ciki ne ana zaman doya da manja ne ma'ana suna boye kiyayya da adawa sashen su ga sashi ma'ana ce wannan ita ce mafi girman ƙarya da aka jingina zuwa da tarihi yake cewa wa hadha batilun wannan ƙarya ce wa ya'idu kull wa ba'idun kullal bu'di kuma wannan magana ta yi nisa kwarai amma yufsihu bihi qaulul lahi ta'ala lahu dangane da abinda fadin ubangiji madaukakin sarki yake bayyanawa game da su Allah ta'ala ce kuntum khayra ummatin kuntum antum khayra ummatin kun kasance ku ne mafi alkhairin al'umma wannan aya a kan suwa ta fara gaskata kuntu Allah ta'ala ya ce wa al'umman manzan Allah wanda na farkon su ne sahabbai kun kasance khaira ummatin mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnas da aka fitar da ita linnas dan mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da aikata kyakkyawa watan hauna adil munkar kuna kuma hani ga barin aikata mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah wannan khairiyya Allah madaukakin sarki ya nuna ta ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaul rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni ya ce mafi alkhairin mutane da aka taɓa yi a doron ƙasa ƙarni su ne waɗanda suka rayu ne su ne ƙarni na da haka kaga kenan ga waccan aya ta nuna irin nagartattun mutanen da Allah ta'ala ya haɗa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da su ga annabi sallallahu Alaihi wasallam da kansa yana nuna mafi alkhairin mutane annas mafi alkhairin mutane karni su ne waɗanda suka rayu a cikin karni wanda hadisi imam bukhari cikin kitabul fada'il sahaba babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan hadisin hadisi mai lamba ta 3651 wa inna min gurbatil islam ba'da al-qurun al-thalathah al-mufaddala yana daga abubuwan da suke baƙi a musulunci ba da al'urunin talatatul mufaddala bayan shudewa da wucewa karnukan nan guda uku mafiya falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu to sai ce yana daga cikin abin da yake baƙo a cikin wannan addini na musulunci bayan shudewar waɗancan karnuka mafiya falala an zahara kuttabo aka samu bayyanar wasu marubuta falon kawai sai ce musu kuttabo marubuta shawwakun tariha da suka gurbata tarihi wa harrafuhu suka caccanza shi wa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya wa adawu suka yi adawa da gaskiya din ko suka yi adawa da musulunci haka wannan yasa suka shigo ba sun shigo bane dan su yi rubutu mai matukar muhimmanci da zai amfanar da al'umma a sun yi kokarin gurbata shi da lalata shi da caccanza wasu abubuwa a tarihi fa za'abu to ire-iren waɗannan marubutan su ne waɗanda suka riya anna ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakunu ikhwanan fillahi ta'ala irin waɗannan gurbatattun littafan su ne kana ɗauka in ka fara karanta za ka dinga cikin wannan amma tsaftatattu tattattun littattafan da marubuta na gaskiya cikin malaman musulunci suka rubuta ba za ka samu wannan a ciki ba cewa wai sahabban manzan Allah wai wai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakunu ikhwanan wai ba su zama ƴan uwan juna ba fillahi dan Allah wa lam yakunu ruhama bainahum wai da dai ba su taba zama masu tausayi da jin kan junansu ba wa innama kanu a'da'an kawai sun kasance ne makiyan juna yal'anu ba'dhum ba'dan sashin suna tsine wa sashi wayan kuru ba bi ba'adin wai sashinsu na kulla wa sashi makirci wayo na fiƙo ba suna munafurtan junansu waya ta'amaru ba ala ba'adin sannan suna wato suna yin sashinsu suna yin shawarwari yadda za su afka wa sashi baƙiyar saboda zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka wacce ba'an duniya da kuma bin duniya wal hawa da san zuciya ire-iren waɗannan littafin wannan shine hoton da suke bayarwa game da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to idan har ya zamanto ire-iren waɗannan miyagun sufofi ake danganta su zuwa ga sahabbai kaga mutane ana ƙoƙarin haɗa su da sahabbai a sa musu ƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan har yanda ake karanta wani a tarihi ashe ba haka bane wanda yanda wannan wato masu miyagun manufofi game da addini da suka yi rubuce-rubuce haka sahabbai suke waye da su sahabbai an nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƴan uwan juna ba ba sa wani tausayin junansu sannan ma bal sun kasance ma suna suna tsine wa junansu sannan suna kulla wa junansu makirci sannan suna tattaunawa su shawara dan su afka wa junansu saboda kawai ba dan komai ba saboda zalunci saboda ƙetare iyaka saboda bin duniya san wato duniya da kuma san zuciya wala amrullah ba da ce na rantse da Allah kazabu ƙarya suke waja'u kuma waɗannan marubuta da suke irin waɗannan gurbatattun rubuce-rubuce game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai suka zo da shi ba kwace ja'u sun zo bi ifkin azimin da kire ko ƙarya mai girma wa buhutanin mubin da kire wanda yake mabayyana zunzurutun ƙarya ce suka zauna suka kitsata suka shishikar da ita cikin littafansu da tarihi domin so ake a taɗe maka ƙafa baka sani domin da zarar wa'yancan sun zube kai ma ba ka yi idan ba ka da salaf ba ka da magabata magabatanka ba su da kyakkyawan tarihi ya nuna ba ka da kyakkyawan tarihi saboda haka in ka duba kai kankan in ka shiga cikin wannan guguwar na batanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ba za ka kai labari laqad kana abu bakr wa umar wa uthman wa ali wa talha wa zubair wa abu ubaidata wa aisha wa fatima wa ghayruhum min as-sabiqin was sahabatil mayamin ambala وأطهر من أن يقع منهم شيء من ذلك ما ليجي لقد حقيقة تبس كان أبو بكر أبو بكر يكسنشي وعمر دا عمر وعثمان دا عثمان وعلي دا علي وطلحة دا طلحة والزبير دا زبير وأبو عبيدة دا أبو عبيدة وعائشة دا عائشة وفاطمة دا فاطمة wa gairuhum da wasunsu cikin sahabbai minas sabiqina daga waɗanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci was sahabatul mayamin da sauran sahabbai masu albarka ambala su ne mafiya ɗaukaka wa at mafiya tsarki min an yaqa minhum shay'un min zalika a ce irin waɗannan abubuwa sun afku a cikinsu lallai sahabban nan sun ɗaukaka sun tsarkaka Allah kiyaye a ce irin waɗannan abubuwa na wato ɓatanci da gurɓata wato ya tabbata a cikin waɗannan sahabbai wakanar banu hashim wa banu umayya aufa min zalika yace banu hashim ‘yan gidan Hashim, wa banu Umayya da ‘ya'yan Umayya, aufa su suka fi cika alkawari min zalika daga irin wannan, ma'ana su suka fi ɗaukaka suka fi tsarkaka da islamihima saboda musuluncinsu, wa rahimihima da zumuncinsu, wa ƙarabatihima da ‘yan uwantakarsu wa authaka silatan musu suka fi karfin alaka da dangantaka wa a'azama ta'awunan su suka fi girman taimakekeniya alal khairi akan aikin alkhairi wa man futihat aqtarul ardi ala aydihim wa man kuma sune waɗanda futihat aka bude aqtarul ard kasashe ala aydihim ta hannayensu wada khalatil umamu wa'annan yan gidaje guda biyu banu hashim da banu umayya su ne wa'anda da khalatil umamu al'ummomi suka shiga cikin wannan addini na musulunci bi sa'ihim da ƙwazon wa'annan bayan Allah wa da'awatihim da kiransu fi dinillahi cikin addinin zuwa ga addinin Allah afwajan jama'a jama'a kungiya kungiya wa ma minhum min ahadin babu ɗaya daga cikin waɗannan sahabban ‘yan gidan banu hashim da ‘yan gidan banu umayya illa wa yadda silo ko babu wani ɗaya daga cikin umayawa wato ‘yan banu umayya ba wani ɗaya daga cikinsu illa face wa yadda silo yana dangantuwa bi bani hashim da banu hashim bilku'ula أو الرحم أو المصاهرة بالخؤولة دببانتكا أو الرحم هو دزمنتي أو المصاهرة هو سرقنتكا yanzu misali sai dai yanzu ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba ummu habiba ɗin na ya gidan waye ya gidan abu sufiyal don haka matukar kai mumini ne na kwarai to ummu habiba warka ce in kuma ka yadda da wannan to mu'awiya kawunka ne na ba ta gani domin idan ummu habiba uwar muminai ce to kannanta su goma kawunai ne da aka mu'awiya bin abi su fiye da kaninta ne na ba ta gani shi sai yake cewa babu wani ɗaya daga cikin wa'annan wato ‘yan banu umayya face sun haɗu da banu hashim ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda ko dai an auro mace a cikinsu an shigo da ita cikin banu hashim an samu hayayyafa hu'ula ke ko kuma arrahim akwai zumunci alaƙa ta zumunta tsakaninsu awul musahara ko akwai sarakuntaka ko dai su ‘yan banu hashim sun yi auratayya da ‘yan banu umayya ko ‘yan banu umayya sun yi auratayya da ‘yan banu hashim kuma duk inda ka ji addinin musulunci ya kai to ya hau bayan ko dai banul abbas suna ya dama daular abbasiya da daular umayya wa'ala ka sani annal akhbar sahiha lalle labarai ingantattu allati yarwiha ahlus sidiki irin labaran da masu neman gaskiya ma'abota gaskiya wala adalati da nagarta suke ruwaitowa hiya to waɗannan labaran su ne allati tusbitu su suke tabbatar da anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanun kulluhum sun kasance dukkaninsu min khiyarati man arafatil insaniyatu ba'dal anbiya'i war rusul in ka dauki littattafai ingantattu na tarihi wanda ma'abuta gaskiya da neman gaskiya da nagarta suka ruwaito su to za ga irin wa'annan littafan cike suke da bayanin tabbatar da cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu sun kasance su ne mafiya alkhairi mafiya alkhairin man arafatul insaniyatu waɗanda tarihin ɗan adam ya sani su ne mafiya alkhairin waɗanda tarihin bil'adama ya sani ba da al'ambiya bayan annabawa wa rusuli da manzanni kana kira annabawa da manzanni to ba a samu ba ba kuma za a samu mafiya alkhairi ba na wannan al'umma sama da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana kaunar shi wa annal akhbara allati tushawwihu sirata sahaba kuma lalle labarai da ake samu waɗanda suke gurbata tarihin sahabbai wa tuhimu suke rikirkitarwa su rudar annahum cewa su sahabban nan kanu sigaran nufusi wai sun kasance masu kaskantacciyar ko karamar kananan zukata gare su kananan mutane ne ma'ana labaran da suke zuwa za ka dinga jin suna bata tarihin sahabbai suna kuma rudarwa su rikirkita cewa sahabban nan wasu ƙananan mutane ne kaskantattu hiyallati rawa alkazabatu wal alwada'una su ne irin tarihi ko labarin da maƙaryata suka ruwaito alwada'una masu ƙirƙirar ƙarya to idan ire-iren wannan kwashe-kwashen ne to kai ta jin abubuwa ba kai ba yanzu inna tarihal muslimina lalle tarihin al'umman musulmi ko tarihin musulmi ya taju ila kitabatin jadida malaki yana da bukatar a sake masa sabon rubutu tarihin musulmi yana bukatar a kuma yi masa sabon rubutu wadhalika hakan zai kasance ne bi akhazihi ta hanyar dauko tarihin min yanabi'ihi as-safiya daga mabubbugar tarihi tatacciya la siyama musamman ma fil mawadin allati shawwaha ahluz zimam al-khariba musamman wuraren da ahluz zimam kaskantattun mutane suka gurbata suka lalata alkhariba masu ƙoƙarin rusa addinin musulunci min mulabbiqil akhbar daga masu tattara labari su ɗauko wancan ƙarshen su jona da farkon wannan su ɗauko saman wancan su mai da shi ƙasa su tsinto can su gutsuro can ba za su ɗauko labarin duka ba sai a gutsuro nan a gutsuro sai a jona dan a tashi wata manufa da ake so a fesa cikin al'umma lallai tarihin musulunci yana bukatuwa zuwa ga haka musamman malamai sun yi ta kokarin rubuce-rubuce musamman manyan malamai mala ya ce har yanzu ana bukata domin sun yi ta tattaro labaran sun yi ta tattaro tarihin wasu daga cikinsu ba su samu damar zama su tace labaran ko tarihin ba ainihin suka ba duniya da haka da bukatar a sake yi wa tarihi kuma ga su littattafan tarihi musamman wanda aka fassara su zuwa turanci musamman wanda ake karantar da mutane wato a jami'o'i da kwalejoji da kuma makarantu na sakandare wani lokaci za ga suna cike da irin waɗannan kurakuran da ainihin abubuwa na cin amana tarihi shi samana ya ce da buƙatar a sake yi wa tarihin musulunci da musulmi rubutu na musamman sabon rubutu amma ta hanyar ɗauko tarihin daga tatacciyar mafuffugarsa musamman a irin waɗannan wuraren da ake ganin masu muguwar manufa game da addinin musulunci sun gurɓata irin wannan wuraren ilman anna ummatan islamiyya ilman saboda sanin cewa anna ummatan islamiyya lalle al'ummar mu ta musulunci hiya a'al umam ita ce mafi wadatuwar al'umma bima dati tarihi ha da abin da ya shafi gundarin tarihinta al'umman musulunci ita ta fi wadatuwa sama da sauran al'ummomi in an koma gundarin tarihinta allazi hafizatku wanda ta kiyaye wannan tarihin nata bil asanidi athabita da isnadi tabbatacce walaqad tadaraka salafun as-salih min al-mu'arrikhin al-min al-mu'arrikhin al-akhbar yace lalle haqiqa salafun as-salih magabatan mu na kwarai waqad tadaraka sun yi kokarin sun riskar min al-mu'arrikhina daga masu masu wato rubutun tarihi ko min al-mu'arrikhin al-akhbar daga masu ruwaito tarihi sun yi kokarin riskar da tarihin nan qabala daya'iha tun kafin lalacewar tarihi da gurbatar sa fa jama'u kullama wasalat ilaihim aidihim da sun yi kokarin tattara dukkan abinda hannunsu ya kai zuwa gare shi min gathin wa samin min gathin daga gurbatacce wa samin da kyakkyawa ma'ana su a karan farko kokari suka yi kawai su tattara tarihi da wanda ya tabbata da wanda gurbatacce ne duk su tattaro daga baya sai a zo a sa rariya a taci wanda yake mai kyau a ware shi wanda yake bai da kyau kuma ainihin wato a kawar da shi shine al-gath wa samin gath shine ramamme samin mai kiba da haka sun yi kokarin tattara dukkan abin da hannunsu ya iya kaiwa zuwa gare shi min gatsin na ramamme wasamin da kuma mai kiba munabbihina suna masu jan hankali da fadakarwa ala masadiril akhbar wato absa wato hanyoyin al'akhbar samun tarihi ko labarai wa asma'i ruwatiha da kuma sunayen marwaita wannan tarihin liyakuna alqari'u ala bayyinatin domin mai karatu ya kasance bisa basi bisa hujja min sahihiha wa saqimiha daga sahihiha tarihin da isnadin ya zama ingantacce wa saqimiha da kuma tarihin da shi kuma isnadin ya zama to mara lafiya wal ana ya'ti dauruna nahnu al khalaq yace to a yanzu ne mu kuma waɗanda muka zo daga baya aikin mu ya taso kai nasiru ala quta salafin salih dan mu ma mu tafi akan sawun magabatanmu na kwarai wani safiya haɗigil kutuba mu yi ƙoƙarin tace waɗannan littattafai wani mai yi zazzaƙi maminar sahihi mu ware mara lafiya daga lafiyayye mu ware kyakkyawa daga wanda ba mai kyau walgatsa minas samin mu ware ramamman daga mai kibar mu ware ainihin wato mai amfanin daga wanda yake mai illa ونكون بذلك خير خلف لخير سلف idan muka yi haka sai mu zama mafiya alherin yan baya ga mafiya alkhairin magabata kinan babun har yanzu abu ɗaya ke ƙalubale malam ya jeho ga ɗaliban ilimi cewa tarihin na magabata sun yi mana wani ƙoƙari sun tattara tarihin gaba ɗaya na musulunci tun daga abin na farko har na ƙarshe sai dai sun tattara wato kamar haɗibu na billahi kenan sun yi itacen dare sun ɗauko mai kyau da mara kyau duk sun tattaro sun rawaito to don haka har yanzu akwai hanyoyi na ƙa'ida da malamai suka rubuta wajen tantance abu mai kyau da mara kyau kamar yadda malaman hadithi suka yi samar da matsala al'adith wajen ware hadithin da ya inganta ta fuskar isnadi da wanda bai inganta ba sai malai ke cewa wa hatta ya alamar jami'u anna sahaifa ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam har ya'lamal jami' kowa ma ya san cewa anna sahaifa ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa fuskokin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat ka qulubihim sun kasance kamar zukatansu an fahimta yanda fuskokinsu suke haka zukatansu suke naqa'an wajen tsarki wa salamatan da lafiya da kubuta wa kuhuran da kuma ainihin wato tsafta laƙad batatil ummatul islamiyya lalle al'ummar musulunci ta kasance maharumatan an tare ta an haramta mata min aghrazi yanabi'i quwwatiha daga mafi cikar mabubbugar karfinta an haramta mata samun kaiwa an haramta mata daga mafi cika mafi ainihin wato cikar mabubbugar karfinta ala wa huwa al-imanu bi azamati madiha ala ku saurara wa huwa wannan abin da ake kokarin haramta ko aka haramta wa al'umma shine al-imanu imani bi azamati madiha da girman magabatanta an yi kokari ana ci kokarin a haramta wa al'umman musulmi samun kaiwa ga cikakkiyar hanyar da ta samar wa magabatanta karfi don su masu samu karfin don haka an gurbata an lalata tarihin magabatanta an ki a fito da kyawawan ainihin wato halaye da ɗabi'unsu da irin gudunmawar da suka ba wa wannan addini fihi ne an naha salilatu salafin lam yara tarihu siratan abhara wala abhara wala azhara min sirati hiya yake ta fihi ne a daidai lokacin da annaha ita waccan al'umma da ta gabata salilatu ko kuma ita wannan al'umma ta mu ta yanzu salilatu salafin ‘ya'ya ne na wa'yancan magabatan da lamyarar tarihu sirata maziha wanda tarihi wato lamyarar tarihu tarihi bai taɓa ganin siratan labari ko tarihi abhara mafi tsarki wala abhara ko mafi kwarjini wala azhara ko mafi haske min sirati sama da sirar wa'yancan magabatan kaga kenan shi karan kansa wanda yake rayuwa a yanzu ɗa ne ko jika ko tattaɓa kunnan wa'yancan da suka gabata da haka ɓata wa'yancan ɓata ka ne gurɓata su gurɓata ka ne domin dukkan ɗa nagari yana yin tinƙaho da alfahari da gidan da ya fito na fatan gane idan mutum ya fito daga kyakkyawan gida ingantaccen gida yana alfahari da wannan gida don haka idan ka yadda cewa wayancan ba mutanen kirki ba ne to ka yadda kenan daga mugun gida ka fito domin kai in an bu salsala jika ko tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan tattaɓa kunnan har can dai zuwa gare su na fatan gani kuma wannan ka yadda ka kuma karɓi wannan ni'ima da Allah ya ma da ka zama ɗa cikin magaba wato iyayen da suka gabata wanda tarihi bai taɓa ganin tsira mafi tsafta tarihi mafi kwarjini tarihi mafi haske ba sama da tarihin can nasu wa man arada an yaktuba fi tarihi wanda yake so zai yi rubutu game da abin da ya shafi tarihi fa alai to wajibi ne akan sa kamar nan malam yana so ya faɗi sufofin marubucin tarihi sai ce wajibi ne ga duk wanda yake so ya bada gudunmawa yayi rubutu game da abin da ya shafi tarihi to wajibi ne an ya kuna salima dawiya ya zama mai lafiyayyen zuciya kar mutum ya ce zai shiga tarihi alhalin zuciyarsa ba ta da lafiya yana jin domin abin da tarihi yake so a yi adalci a faɗi hakikanin abin da ya faru kar a samu magudi a cikin abin da ya shafi tarihi da haka duk wanda zai rubuta tarihi ya bar tarihi ya yi hukunci ya rubuta abin da tarihi ya tabbatar da aka duk wanda zai shiga cikin wannan fage ta tarihi na tarihi wajibi ne zama mai lafiyayyar zuciya mai tsaftatacciyar niyya li ahlil haqq ga waɗancan mutane ma'abota gaskiya wal khairi da alheri arifan bihim duk wanda zai yi rubutu akan tarihi wajibi ne ya san suwaye su walima lahum da irin abin da suke da shi min alhaqqi na gaskiya wal makanati da matsayi bari'an kuma ya zama ƙwararre fitamiyizi wajen tankaɗewa da baka cewa baina hamalatul akhbar tsakanin masu ɗauko labarai ya zama yana ya ƙware wajen tantance cikin masu ɗauko labarai akwai wanda ko a yanzu akwai wanda ya ba da labari a cikin wani ne gama kuma ka yadda saboda duk duniyar zamanin su sun yi ittifaki akan mutumin kawai baya faɗar magana sahihiya a mafi yawan lokuta da haka in an ya faɗi magana to kawai ana jin tatanan ta kuce tana ina fata an gane to da haka duk wanda zai karanta tarihi wajibi ne ya zama ƙwararre yana da malaka yana da ainihin wato ilimin da za su taimaka masa wajen tantancewa tsakanin masu ɗauko labaran kar ya kwaso labarin wanda tun duniya sama da shekara dubu ɗaya ma malamai sun sa buldoza sun buta kan wannan marwacin ko wannan mai ɗauko labarin shi kuma rashin bincike da ƙarancin ilimi ya ɗauko labarin wannan ya kawo wata miyizin sahihi minas saƙim ya zama yana da na'ura yana da ilimi da malaka ta tantance tsakanin abin da ya inganta da mara lafiya aminan ba duk wanda zai zama mai marubucin tarihi wajibi ne ya zama mai amana shi ne aminan ya zama amintacce sannan sadikan ya zama mai gaskiya mutaharriyar lilhaq mai kirdadon gaskiya duk inda take wannan yi haka za a amfana da tarihinsa kuma zai ba da gudunmawa a duniyar tarihi al-maqasidul awwal mala yace manufa ta farko kaifa naqra'u tarikh yaya za mu karanta tarihi idan kana so kai karatun tarihi ya zaka yi la budda an naqra'a at-tarikha kama naqra'u ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam malai ce ba makawa dole mu karanta tarihi kamar yadda muke karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu idza aradna an naqra'a ahadithar rasul sallallahu alaihi wasallam kuma mu idan muna so mu karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la budda lana to babu makawa gare mu an natathabbata mai budiddigi min alkhabar daga wannan labarin ko hadisi labudda in za mu karanta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu bi kwakwafi mu budiddigi shine annata tabbata ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in wa fi qira'atin fatathabbatu at-tathabbut kenan أثابت هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا in za mu karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mu gudiddigi mu tabbatar shin ya tabbata danganta shi ko jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amla ko kuma bai tabbata ba walan nastati'a an na'rifa sihhatal khabari ba zai yi ba musan ingancin labari an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min budlanihi daga gurbataccensa illa bin nazar ila al-isnad sai fa mun koma mun yi duba zuwa ga isnadi ma'al matan tare da kuma shi kansa matan ilmul hadithi riwayatan wa ilmul hadithi diraya li'anna ahlal ilm domin malamai i'tanaw bil hadisi wa rijali sun ba da kulawar su kware game da abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mazajen da suka ruwaito hadisan wa tatabba'u ahadithahu kuma sun dinga bibiyar hadisan su wa mahasuha sun tace su wa hakamu alaiha sun yi kyakkyawan hukunci a kansu wa bayyanu sahiha kuma sun bayyana wanda ya inganta min ad-da'if daga wanda yake mai rauni dan ka koma cikin malaman hadisi sun gama wannan aikin an gama tacewa da haka sai ka kawo hadisi kawai sai a ce wannan hadisi ya bai inganta ba wannan hadithin bai inganta ba malam wani ya raunana shi saboda kaza saboda kaza saboda an kawo ma bayani dalla dalla kana ta cin kawo kana ganin kamar kana da hujja sai ka kawo shi sai a ce to ai ka jingina ne akan tubalin toka domin wannan magana da ka kawo ta tana cikin littafi kaza ka duba littafi kaza shafi na kaza malam wani tun sama da shekara 800 ko 900 ko 1000 yayi bayani akan cewa akwai wani rawi sunan sa wani a kama tarjamar rawo a ce wannan mutumin kawai ba a karban maganarsa kuma ya shigo cikin isnadi na fata an gani wabittali a ƙarƙashin haka nukiyat hadihil ahadithu mimma fiha da wannan ne aka tsabtace waɗannan hadisan daga irin abin da ke cikinsu au mimma udkhila alaiha ko ta wannan hanyar ne gwarazan malaman musulunci Allah ta'ala ya ƙara musu yarda da wannan ne suka yi ƙoƙarin tsabtacewa da tankaɗewa da tace abinda aka shigar alaiha akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam min kadhibin na ƙarya aw tadlisin ko magudi aw ma shabaha zalika ko abin da ya kama da wannan walakin at-tariha malai ce sai dai shi tarihi yahtalifu ya sha bambam da hadithi fataratan ce domin hadithi shi alhamdulillah an samu waɗannan hanyoyin kana kawo shi ya inganta ko bai inganta ba to shi hadithi ya sha bambam wato tarihi ya sha bambam da hadithi fataratan najidu kathiran min riwayatihi laysa laha isnad shi mas'alar tarihi abinda yasa mas'alarsa ta fi wahala kuma mas'alarsa ta bambanta da ta hadithi ya ce domin da yawa muna samun wasu ruwayoyi na tarihi ga su an ce kaza ya faru a zamanin ruwa ne ko lokacin sahabbai ko lokacin tabi'ai ko lokaci kaza ko lokaci kaza ga amma mun samu labarin mun samu ruwaya amma laisa laha isnadun ba ta da isnadi shi ma wanda ya faɗa an ka faɗa ya ce shi ma haka ya ji na fata an gani to sai ke cewa fataratan wani lokaci na jidu muna samun kathiran min riwayati da yawa daga cikin ruwayoyin tarihi laysa laha isnadun ba su da isnadi wa taratan ukhra wani lokacin kuma daban najidu laha isnadan muna samun isnadi ga waɗannan ruwayoyin walakin sai dai inda gizon yake saka qad la najidu lirrijali alladhina fi isnadi tilka riwayati tarjama sai dai ba sai kuma mu rasa mu kasa samun mazajen da suka zo cikin isnadin wannan ruwayar ba su da tarjama ba a san suwaye ba ba a san tarihin su ba ba a san a ina suke a suwaye iyayensu a ina suke karatu suna da ɗalibai suwaye ɗalibansu ba ba tarjama aka ce wane ne ya faɗa sannan wane nan ba sun shi an gashi an kawo amma duk littattafan tarajo waɗanda suka kawo tarihin wani ɗan wani an haife shekara ta kaza ya taso ya yi rayuwa iri kaza in malami ne ya yi karatu guri kaza ya yi karatu guri kaza yana da ɗalibai iri kaza ƙila ma ga irin littattafan da ya rubuta sannan ya rasu a shekara ta kaza ba shine biography ba to sai ka ga wata ruwayar da isnadin amma in muka bi su mazajen da suka zo cikin isnadin ba su da tarjama ba wanda ya san tarihi ko su suwaye kawai ga sunan sun zo an gansu a cikin isnadi amma from nowhere na fatan gane wala najidu ahadan min ahli al-ilm ma'anar wannan magana ce ba mu samu wani ba daga cikin malamai takallama fihim da yayi magana akan su wa'annan mazajen jarhan wajen suka au ta'dilan ko kirkantarwa ko kirkintarwa samu ba samu wanda yace wannan mutumin a soke shi ko kuma a yabe shi ba madahan au zamman yabo ko zargi ba mu samu wani cikin malamai sun yi magana a kansa ba fa ya'subu alaina hina izin to sai ya zama abu mai wahala akan mu a irin wannan lokaci an na hukuma ala hadhihi riwaya mu iya yin wani hukunci akan irin wannan riwaya li'annana la na'rifu hala ba'd rijali sanad domin ba mu san halayyar wasu cikin mazajen isnadin wannan labarin ko riwaya to kaji abinda ake samu shi sa tarihi al'amarin sai zama daban saboda duk hadithin da za ka kawo to za ka ga yana da isnadi kuma isnadin duk rijal din an san su wayanda ake karbar hadithin su an sani wayanda ba a karba an san su to shi tarihi wani lokaci sai ga labari an bayar da shi wani sai a isa akwai isnadi wani kuma ba isnadi kwata-kwata labari ne kawai gashi nan an ji shi wani kuma labarin ana samunsa da isnadin sai dai ka'idar bin kwakwafi don tabbatar da labari kamar yadda Allah ta'ala ce fata bayyano to idan mutum goma ne a cikin jerin zirin sarkan labarin to sai an fi kowa ba ɗaya bayan ɗaya wane ne shi don a tabbatar da cewa labarin nan tun daga farkonsa har ƙarshensa sai yi to sai ga wani lokaci an rasa ga mazajen an samu a cikin sinadin amma ba mu samu wani cikin malamai da ya yi tarjama ya faɗi tarihin wani daga cikin marotan to a ƙarƙashin haka sai mu kasa yin wani marasa hukuncin da za mu yi irin wannan ruwaya al'amuru as'abu min al-hadi ma'ana ce don haka al'amarin tarihi ya fi wahala fiye da al'amarin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam walakin ma'ana ce sai dai la ya'ani hadha wannan ba wai yana nufin cewa abadan an natasahala fihi wannan ba yana nufin har abada mu yi safa-safa ko mu sassauci game da tarihi a ce to tunda tarihi shi ga yanda al'amuran yake kawai yazo a karba wannan baya nuna cewa duk da wahalar da tarihi yake da ita wajen tantance gaskiyar faruwar abin ga waɗanda suka bada labarin to amma wannan baya nufin cewa a yi sassauci ko safa-safa ko sakaci wajen karba kowane irin tarihi mallabud da an na ta tabbata mala ya ce babu makawa dole mu yi ƙoƙarin bin diddigi wa an na arifa mu yi ƙoƙarin sanin kaifa na akudu tarihana yaya za mu riki tarihinmu wa ƙayyakulu ƙa'ilun mala ya ce wani zai iya ce wato sayadi'u alaina kathiru min at-tarihi bi hadhihi ad-dariqa tutun daga yadda al'amar to kenan da yawa cikin tarihi zai iya ɓace mana in aka bi wannan hanya ke wani zai iya cewa tutun da an ce ga wasu a iya sa a cikin tarihi ana samu wasu ruwayoyin ba su da isnadi wasu kuma akwai isnadin amma ba a san marwaitan ba a san mazajen ba to in aka ce wannan hanyar za a bi kenan da yawa daga cikin tarihin mu za mu rasa shi ke malai ce kila wani mai tambaya zai iya yin wannan tambaya shine ma'ana wa qad yaqulu qa'il wani zai iya tambaya ce sai ya ziwa alaina kathiru min at-tarikh to idan haka ne kenan da yawa daga cikin tarihi zai iya batar zai iya bace mana bi hadhihi dariqa da wannan ta wannan hanya wa naruddu alai fa naruddu qa'ilin wani ce sai mu mayan masa da amsa mu ce lan yadhi al-kathiru kama ta tasawwar lan yadhi al-kathiru tarihi mai yawa ba zai bata ba kamata tasawwar kamar yadda kake tunani fa inna kathiran min riwayati at min riwayati tarikh domin da yawa daga cikin ruwayoyin tarihi allati na hatajuha waɗanda muke da bukatar su khassatan fi hadha al-bahth musamman a wannan mas'ala da muke tattaunawa kai madhkuratun bil asani alhamdulillah duk an ambaci waɗannan ainihin wato tarihin an ambace su bil asanidi da isnadi sawa'an kadar hadhihi al asanidu fi kutub at tarikh ko dai ka samu irin wannan isnadan wato isnadin a cikin littafan tarihi nafsi ha su karan kansu ka tarihi dabari kaman tarihin tarihin littafin da ake kira tarihu dabari an fi kutubil hadith ko kuma zaka iya samun irin waɗannan tarihin a cikin littafan hadisi ka sahihil bukhari kaman sahihul bukhari wa musnad Ahmad da musnad da Imam Ahmad wa Jami' tirmidhi da kuma Jami' tirmidhi aw al-musannafat ko zaka iya samu wannan tarihin a cikin al-musannafat ka musannaf ibn abi shayba kamar musannaf na ibn abi shayba aw fi kutub tafsir ko a cikin littafan tafsiri allati tazkuru ba'd ar-riwayat at-tarikhiyya wa inda suke ambaton wasu ruwayoyi na tarihi bil asanid da isnadi ka tafsir ibn jarir kamar tafsirin ibn jarir al-tabari wa tafsir ibn kathir da kuma tafsirin ibn kathir wa ahyanan wani lokaci ma fi kutubin khassa a cikin wasu littafai na musamman takallamat waɗanda suka yi magana an auqatin khassa game da wasu lokuta na musamman ka kitabi hurubin ridda kamar wani littafi da ake kiransa hurubin ridda lil kala'i lil kala'i matsalan misali au kitabi tarihi khalifat bin khayyar ko kuma tarihin khalifa ibn khayyar al-muqtasa abinda wannan karatu a dunkule ke magana nan wannan gabar malam yana cewa kaji shi matsalar tarihi tana da wahala amma duk da wahala ta baya nuna a yi sassauci wajen karɓar tarihi ila wani ya ce to tun daga yadda matsalar tarihi take to kenan da yawa daga cikin tarihi ya bata kenan ko kuma zai iya bata sai mala ya ce a duk abin da muke da bukata wanda zai taimaka mana wajen sanin tarihi alhamdulillah malamai sun rubuta sai ce musamman in ka koma cikin littafan sira ko littafan hadisi ko littafan ainihin wato a tafsiri duk za ka iya samun malamai duk sun yi bayanin abin da kake da bukatar ka sani game da tarihin wannan al'umma ta musulunci da haka mun wadatu ba sai mun koma zuwa ga waɗancan ruwayoyin ko dai rubabbu ko kuma ruwayoyin da ba ma isnadi ko kuma ruwayoyin da isnadin ba san mazajen ba ba ma bukatar sai mun koma da da haka ko da an share waɗannan baya nuna wani abu da kake so ka sani ko kake da bukatar sa a tarihi za ka rasa domin akwai littafai ingantattu waɗanda duk sun rawaito abin da kake da bukata bal ma za a ga wasu daga cikin abubuwan da suka zo a tarihi na shirkuci da shirme ne wanda mama bai dama tarihi bai tabbatar da su ba kuma waɗannan abubuwan la yusu min wala yuqri min juyi na fata an gane ba da bukatar su alqasd annana la na'jizu an an najida sanadan liriwayatin min riwayat wa in ajazna ولم نجد سندا فعندنا أصل عام نتبعه مالك القصد منفاده أننا حقيقة مو لا نعجز بزامي كسا أبوي وبا أن أن نجد سندا ميكو قرن سام إسنادي لرواية ga wata ruwaya da ta zo mana ta tarihi minar riwaya daga cikin ruwayoyi za mu iya kokari muka cewa an samu ainihin wato mun yi kokarin samun isnadi na dukkan ruwayar da muka samu ta tarihi wa in ajazna yace in ko muka nemi wata ruwaya tabbatacciya game da wata mas'ala ta tarihi idan muka gaza samu walam najid sanadan muka gaza ba mu samu isnadi ba fa indana aslun am to ai muna da wani gamamman asali muna da wani asali am na tabi'u sai mu bi shi khasatan musamman malima waqa'a fi ahadi sahaba game da abin da ya faru a zamanin sahabbai wa huwa mawdu'u hadithina kuma shine dama gurin tattaunawar tamu ala wa huwa sana'ullahi tabaaraka wa ta'ala ba wani abu bane shine yaban da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi ga waɗannan sahabbai wa sana'u rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma yaban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu kama sai a ci kamar yadda bayanin haka zai zo ala sahaba akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fal aslu fihim al adala domin asali game da sahabban manzon Allah kirki shine asali in kawo ka ce wani bai da kirki sai ka kawo hujja amma asalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu a ka'idar musulunci kirki to in muka rasa ga labarin ga wani labari ya zo amma mun rasa yadda za mu samu wani isnadi ingantacce wajen tabbatar da shi to sai mu koma asali asalin shi ne sabon manzan Allah dukkaninsu mutane kirki kamar yadda Allah ta'ala ya yabe su akan haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam malaminsu ya yabe su akan haka ina fata an gane to mun zo kan wata gaba wadda ina ganin kanta ya kamata mu tashi dan mai kyamara ya ɗaga mun hannun cewa saura yan mintuna idan muka shiga wannan gaba kuma ba lalle mu iya ƙara sace mu lokacin zai cika sai mu tsaya akan ta insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya kara mana san sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yin koyi da su sannan Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a gidan aminci waɗanda ma suke ganin wasu kyauta musu ba ko suna da wani abin nan Allah ta'ala masu shiryuwa ne Allah ka shirye su idan kuma ba masu shiryuwa bane Allah ta'ala kai ka fi sanin abin da ya dace da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilayk wa atubu ilayk